na wajen Allah suna mutum ma da wani Allah cikin ya musu mata a yi daga abin da bai kawo ne wata daga hawa annabi ya adama alaihi salam Allah ya aiki annabi adam ai lalawa da kashin hakarkarin annabi adam ta ke na yi matar da a cikinsa wata harin nisa a sauran mata ya kuma Allah ya halitta su min da rijali wa nisa daga mariyar maza da mata kenan mata yan a jikin mazajen suka fita kaga kenan mata yan ku a jikin Allah ya ce muku wannan wannan bayan annabi Adamu da aka buɗa masa da aka yawo da cikin aljanna da wani shekara ɗari ana yawo eh shekara ɗari ana yawo ta a je nan ya gana a je nan ya gana a je nan ya gana kawai na da kawai yana kalli a ganin koma da koma aka kai wani waje masa sun da gidansa a aljanna aka ajiye da ya kwanta sai ya bacci sai ya bacci da ya bacci sai ya warke ya aure to a cikin wannan mafarkin nan Allah ya ci kafin hakarkarin sa na gelan hagu kuma na sama ta zan kashi na saman hakarkarin ya fi doro idan ma ta zuba da doro ko mun ya wata sai ma ka ma mun sai dai ka hadi amma ba haka ba ta hadi kai dai ga ne kai kuma gidan ku ba saboda wannan doro a nan idan kaje za ka duka doro idan a cewa har abin ba ta da laifi ba zai taɓa ba sai yau a dace gobe ba a dace ba haka ake zama mata aka ce wa lakabi na tsari na annabi adam na gefe kanuka na hagu na karshen sama sai aka yi masu hawa ya farka da yawan farkin da ya farki ya auren nan sai ga wata ta abu da a zaune sai ya jefa haka da wannan ayi mata ce amma kamar wata na ji a ɗaura aure nemo da za a ji a ɗaura a gobe da gobe ya za a yi ya za a gobe da jin annabi shi ne shi ne salatin annabi ne da salatin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne da za a jin tsakanin annabi Adam da badan Hawa shi da badan annabi ba kowa bai sallallahu alaihi wasallam shi ke na ta ɗaura aure su suka yara wannan zuriya da ke ganin ta gaba ki tsayanta ta wani aure na mai adama da wata da rawa sun ta ayo in dabba in dabba in dabba yi a ga da haka ta aure a ga da haka a ga duniya ba da take a yanzu hmm shi ne za bambancin halittar maza da halittar mata a ainihin halitta na ya ga annabi adam da ka jin haka kare da dai amma yanzu an karya daya yanzu dai nan da maka abin da kai gefen hagu kuma sa uku da ta fara bin alawa ko ina ka ta ka sanin sa uku Allah ba abin da yi ne da wata na wani ya aure da ya aure ya aure mata da zai ba da sadaki sai ba da baiwa a matsayin sadakinta a yi rin kawta yi hukunta a ce ita mata da ya aura suna da halitta biyu suna da na maza suna da na mata idan mai gidan da ya zo suka launa ya kama dangantansu da harkokinsu mace ce sha'awa ta zama ta mijin ya aurensa da ita idan mutum ya yi nija ba nan ya fita da sha'awar da na maza ya fi da aikin mutum ya halatta ya yi bukata da baiwarka shi ne awon ma malaka sai ma mutum kan ya fi kira wannan baiwar kuma da ya bukata har baiwar ta samu kuɗi ba sani ba na ga mace da ciki kuma za a yi amur gari amur kuma ba ta da aure ba ta da mai gida haka da wannan kaiwa ba ta da miji ne ko ba ta da mai gida wanda ya mallake ta nan kuma ce ta mallake ta ai haka aure da awar ruwa da daga dai wannan matan haka ya ba ta haka da ba ta kudi kuma haka mun da haka mun da haka da mata yin da hali yake a ji a cikin haka garin ya riga da shi kenan a kanin ya riga mu zai sa hudu na sha hudu da wannan da garan rigima ne sai ya ga wa wajen awon da wanda ya auro da aka ga auro na miji yawa to wannan ma wannan halitta su kuku ne ɗaya zunan da kun samu da kar ɗaya zunan da kun samu mai kilo ɗaya zunan da kun samu annabi su kuku ne su kuku nan kowane yana abin maza da na mata sai dai akwai bambanci shi muna karanta na matan kawai yake aiki shi kuma annabin na matan kawai yake aiki shi yau kun samu musulun wanda aka amfani a cikin ajima wani nan shi kuma duka ya kike yi wata nan namiji ne wata nan mace muna karanta a aure mata mu annabin za a aure ta wannan ba a yadda ba in ka aure ta magana cikin mata wata daidaiya sai da wani miji eh shi kan ba a yi shi ko a gado gadon da wani da sauran da muke raba gado don ka fahimci cikin ɗari na sassanin da ake ba shi mai kuma mace na ɗaukar hamsin cikin ɗari na sassanin miji rabi kenan shi kuma saba'in da biyar yake ɗauka ya ji mace bai kai namiji ba to don an raba mace rabanta sai sai a ba rabi a nan na ba da hamsin sai a ba shi ashirin da biyar a wurin in an bai namiji ɗari sai a ba rabi a nan za a ba shi hamsin to zai hada eh kamar da rubar duk komai yana nan komai da waka yawwa haka ake raba masa gado to kaga ana lura da duk wanda da aka yake fada a halin su hujjatu da tsarin da me suke tsari ɗayan yana da aiki na mazan lalla ɗaya yana da aiki na matan lalla amma wannan mai kiran nan yanzu yanzu zai da wannan hanyar yi da yan yanzu yanzu ya zuɗa da na mata an yayi da na mata eh duk yana nan ke ni dan girma na ɗan ƙaramar zuwa sai shi da nono ya ƙara gaba sai shi da gemu subhanallah samari su kira shi kira ƴan mata to kaga sun ta mutumin kenan shi ne ake mai saba'in da biyar cikin ɗari a rabon gado eh kuma sannan shi ba a wannan da aka raba a wannan da ta karba aure ba ba da ba shi aure ma da ma take da wata yarwata ai ka ji wannan a shine Allah subhanahu wataala ke ba wanda zai yi ne mu abun da yace ya yarda su yi dire da wani a karfin mallaka akan kayan to da za a yi a ce wani kuma yana tarayya wa Allah alhali kaya duka na Allah ne ya da ta kaga ba zai aka bin mata raye ji hadu yanzu ne ma Allah ne suke tada ayi aya su Allah suke ta jayi a suke damzu wato har sai inda yayi an lahu raka suka sanya Allah abokan tarayya wala ja'ala ku Allah ne sanya muku min amrukum azwaja mata ayi da gare su haka daga hawa min lil adama Allah ya rada na na hawa da cikin haka kalin annabi Adam wasa'ira ne sa sauran mata ayi min nutsu rijali wal nisa daga dugon mani na maza da mata wajen lakum Allah ke yin ya muku min alwajikum daga mata yanku bani na ƴaƴaye wa hafadatan da jikoki wa razaqakum Allah shine arzuta ku min tayyibat daga abubuwa masu dadi min alwa'i kumai na kala kala na ƴaƴan itatuwa wal hububi da qayani mabambanta wal hayawan da dabbobi mabambanta da ake cikin nama aka bilba ne yanzu da ƙarya shine gonsu domin nan su mutan maka suke fara gaskiya wa bi ne madallahu yasuruna niman Allah ko ce ka abuce mata bi kirakin da ya mutu arayya wa ya bu da bauta wa min dunillah wani Allah ya gare wannan ta ma la yamliku lahum rizqan min samawati wanda bai mallaka musu wani arziki ba daga sama bil matari da ruwan sama wal ardi da kasa bin nabat da tsirrai ke an komai bai yi ba wala ya tafi wani ko ba zai ma iya ba dodo dai ba abin da dodo ya ko ba abin da ya yi yawa ya ka dodo ala ta yin ba za su je komai ba wa wal amlahu ma wannan mai wannan tsada wa a cikin kai wala talibul lahi amsala ya kuka bai sai ku riga buga Allah misali irin wannan misali la taj'al lillahi asbahan sai ku ya Allah kamanni shi ko na ku da tana ku biye sai ku ya ka inna lillahi na Allah ya alamu ya san Allah ne da babu tamka gare shi wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba rabb Allah masalan Allah ya doka misali abdan mamlukan bawa abin mallaka la ya ka dubai da iyawa alaƙin akan komai li arin mulki saboda rashin mulkin sa zai daidai wa man razaqnahu min narzilin hadanan da wanda muka azurta da gare mu arziki mai kyau kawai ya zuba min sarran wa jahara yana ciyarwa da gare shi a boye da kuma a bayyane ai ya tasarrafa yana sarrafa a biya cikin sa kai wai kawo yadda yake so wal awwalu mithl aghnam na farko misalin doro kenan wasani na biyu ga mithl hu da ala gwadan gudun Allah wa da gidarki shi ne mai iko ala kulli shay yana da iyawa a kan komai da komai alayto alayto wun yanzu abu yi daidai ai al'ajiru wannan bayi al'ajiratu kasatu za su yi daidai wal kuru da ɗa mai biyanci al-mutasarrifu mai gudanarwa jawabin kula za su daidai ba kuma za su daidai ba ku zuwa ne alhamdulillah waje ana da fara ga Allah wa da karanta bal ba haka ba aktaru mafi yawan su ayal makaram zanen maka da mun ban sani ba ma ya jiro abin da za su dali ya yi za gare yana azabi na azaba wai da kuma yi da cewa Allah tare na wannan rabon Allah ba
وضربنا مثلا لشقي أحدهما أمكم لا يجد على شيء وهو كريم على موته أينما يوجه ولاياته شكايا هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم na'am ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء مجيد
na'am والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون na'am ألم يعلم قومي ذكرات في جنب السماء فأنتمهن من الأنفار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون na'am والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ترتقبونها يوم زعمكم ويوم إقامتكم والنصرى بها وأرضيها وأجعلها أساسا وخشاعا لله
الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتي وضرب الله مثلا الله يا بغن مثال رجلين متاني بيو أحد ما أبكم سيئن مكاو وإذا أكرتا أنا يبي ما مكانا makawo kuma ba magana kaga bije nan ba ya ce masa eh kuwa babu ko ta dalili ma babu kada a kanka saboda ba a filin koya masa da makawo ne sai a gaya masa yi ko da baya gani da kurma ne sai an nuna masa ya gani ko da baya ji da sai zama baya ji ko baya gani ka koya masa ba ya zama yi la ya kado ala zai amfani da ikon komai ya anna wa la ya baham wa la yi baham ba zai fahimta ba la abin da ba ba zai fahimtar ba wa huwa kallon in ka mallaki irin wannan abin bawa shi ka sai rizan na nauyi kawai alama wa lahu akan mai gidansa ainihin ma yana zai wuce biya shi layatu da kai ba zai gane ba ga abin da zai yi ba zai yi aiki ba ba zai yi kamuwa ba ba a cikin da zai mai gidan shi sai dai a da shi da shi kuma a cikin wadar da shi ya zama masa saurainiya wannan misalin ba a ta buru ke bai da wani amfani a gun Allah Allah ya ci yadda shi ya sha yadda shi ya fada da shi ya yi masa rai ya yi masa shi ya yi masa gani ya yi masa komai amma shi ko bai yadda shi Allah ɗaya ne kuma ba ne Allah ba bai da wani amfani a gun Allah ko hali yadda ba zai daidai kuwa shi wannan daidai ko makawo zai daidai da wannan ya murga Allah mai umarni da adalci wato aiwa wannan kowa na dukkan na dukkan linnasi zai daidai da wanda yake magana yake amfanan mutane aje ya mutu da yake horo da shi wal hasu yake faɗi cewa alayya a kansa wa ala ziradin mutakin ko da kan hanya mu dai daidai yawa nan kula na farko misalin kafiri a wurin Allah bai da amfani shi ba zai gane gaskiya ba an faɗa masa ba zai yadda ba misalin mai ji mai gani mai umarni da mai kawo shi ne mumini bawa na Allah mai amfani a wurin Allah kaga wannan ke walillahi gaibu samawati wal ardi sanin gaibun sama da kaza ai ilmu sanin ma gaba fiha abin da ya buya wannan lalan lokacin da annabi Musa ya neme ga Allah sai Allah bai bai bai gani ba kullum amma an maka tajalli akan dole na wani haske wanda an ce zai kai gaban kan farko na kalamar ya ambulance ya kai gaba haka abin da ya kalla ya ba ya kuma Allah ya ta shi tun daga nan fa in dai gabe wasu kaman ne kamar irin talatin arba'in ko zama ba hamsin ma zama ma ko kwaro ne a kan duri baƙi ya hango shi saboda wannan abin da ya gani ya masa madadi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi ya ga abin da ya gani daga manyan ayoyin Allah a lokacin da Isra'i da Mi'raji shi da cikin duhu da cikin haske ganin manzo Allah duka dai da cikin duhu kullum da cikin hafiya da hafi da zai da hango ka hango can wani gari wani gari isa ko cikin duba ka manzo Allah da ko duba ta idan manzo Allah kuma inda yake ganin ka gaba ka gari gaba shi da baya da wai Allah manzo Allah baya da wai sai dai ya faru juri amma dai ganin ya baya baya yadda yake ganin gaba ka ganin baya Allah da Allah amma wani sahabi ne al'amarin sa'a bai kasance ba illa ta hannun da bada ba to sun ga idan awwa haram ko ma ji aka ba duk wannan da ke da ta yi ya ma ta da ta da ta da awon Allah duka da wuce ya ga wurin a ce a cikin ido ba kai ago aya ma ji aka ba kusan ya ana bi lamu kun domin da lamu kun kun in Allah ke zama ke zama inna la la ko sai ga biyo lalle Allah mai iyawa ne wato mai iko akan komai la akarzakum Allah shi ne ya fitar da ku in budulu in muhajikum daga cikin sukunan uwayen la ta'lamu na sai an bukulan komi ba dilla gaba da dan na ga ayyukan da me ya sani babu abin da ya sani sai ga da hanyar dilla wani Allah kuma sama Allah ya sa muku ji wal amsara da gani wal afida da zuka ta ji mu tunani la'allakum tansuruna Allah ya gaban ku Allah godiya Allah zalika akan wannan dole ne ku bare da shi alam yarau ace ba ha kallo ila kai da zaga tsuntsu muzakaratun abubuwan horewa ya ɗaya ran Allah ya hore mu da ya rawa karka ce wannan gajin ne wai tajin fa kuka wajen tsuntsu da kai na tsada ba a waya ta da tajin ba hore mata ba ba na tashi su jinin da shi gode maza haka yake da aika ana ta biyu da wuri da aika ko inda an suka rike alasu mana wuya ko suna jiri a kan wannan yi ne na Allah su eh yi ne na Allah wannan Allah ya hore wa shiri ne shiri wannan Allah bai hore mana ko ba shiri yanzu ka yi yawancin dabbobi ga su mutane ke ruwa mutum ko ya iya ma ya koya amma dabbobi fa ba taɓa sa shi a ruwa ba duk dabban da yake ne kaya in dai jirgin zararin ƙaya a ruwa ba a taba sa shi a roƙe ta ƙoƙari ruwa ta da ɗauko ya inda tudu yake da ɗaukarin kogiyo ma in ga wuri ya kogiyo zai ta gaba ba za a ce wannan na tudu kamar mutane na tudu muka zuba shi kogi a dinga kiwon yaran mu kamar abin da kun ba su an bada an bada kenan ta gani duk da mutum daga da mutum amma da ke Allah bai hore masa ba sai ba wanda ya koya iya ba zuci shiga zuwa sarrafawa amma dabbobi wanda suka iya ruwa kamar tumaki kamar sani suna tudu kawo da kai kawo da da wujin su da da haka mun Allah ya hore maza da kanin sama da kada shi ne jawu kamar shi ba sama ba shi ba kada shi ne hawa daga ni sarari bayan da hawa Allah kanin sama da kada yana da biya ma yanzu kunna ba mai rike su da kabar azin hadihin nan wasi'a ko ga ya hada buga bugun da buɗe ya ko ga ya buɗe su Allah ke ba mai rikin sai Allah kaga in ka tsammanin da ya buɗe buga mutum ne a tunanin ka to wani zai haka su buɗe ba kuma bai faɗo ba wajen kawai ne ga kubugawa to bai faɗo ba Allah da yake yi Allah zai ba wanda ya rike su sai Allah yawa Allah zai ya rike su ka gani wala wajen ala kullum bai da kuma sakara Allah shi ne ya mutu wurin zama na nutsuwa a gidajen tazkunu na fi za ku nutsu a cikin ta waje ala lakum Allah shi ne ya sa muku min jirudal al'an biyuta akon da kuke sakawa daga fatar dabbobi kan kiyaye wal ibad kamar da zulmomi haka saka kula kuna dauka babu nauyi saboda abu ne da aka yi na fata yawa za ni ko ranar tafiyar wa yau bai kama duka haka ranar zaman ku ma ba a matsala wa min azwajiha daga tubu ne gadin tumaki wa awbariha da gadin raƙuma wa ash'ariha da na awaki a sasan kuke saka kayan ado Allah ya alda muku wannan saka kayan ado fata allibu yudukum kayan wata ayi na ɗakuna kabutin kamar shimfiɗa wa afiyatin da mayafai wa mata'an da abubuwa na jin daɗi da kamar ka ƙona biyu da za ku ji daɗi da shi ila shi ne zuwa wani lokaci ta gani ya bala ya duba shi ya ce na ko ya fi da alƙali
والله جعل لكم مما خلق جلالا وجعل لكم من الجبال أكلاما وجعل لكم سلاسل تقيكم الهر وسلاسل تقيكم بأسكم ذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تفلحون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم تبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوجد للذين كفروا ولا هم
نعم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون نعم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألم إليهم القول إنهم لكاذبون وألقم إلى الناس يومئذ السلام وظن عنهم ما كانوا يفترون نعم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يمكرون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء
نعم نعم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
Allah madaukakin zuwa da wannan zuwa ita ta gaya wa tauhidi da ta zuwa da mu abubuwan da Allah ya yi mana domin a kare da Allah a cikin bauta Allah ya ce wallahu ja'ala lakum Allah shi ya sa muku mimma kalaka daga abin da Allah ya halitta yana da durudi na dakuna da shajar da bishiya wal gamani daga alimare jilal Allah ya ce muku ina da Allah ya zo ku ba da daki a ranar kake ai Allah ya taɓa wani mutane ya ga mutanen nan da Allah ya kawo zafi ya gama shekarun gaba daya duk inda mutum ya kuma a ranar yake ko ya shiga ɗaki a ranar yake ko cikin dalili a zo a ranar yake haka rasa yadda za a yi kuma zafin ya fi ƙarfin abin da jiki zai ɗauka aka shiga galabai da aka rasa yadda za a yi to sai Allah ya kawo wani babban gajimare ya sa a sarari haka duk wanda ya zo ya inuwar gajimaren sai ya je kan da zaɗi da niwa sai a kai ka gudu ko ne wahala kai ka zamu in ka zo karkashin wannan galimaran ta zo gudun mundira sai da kaf ta abu da kuka da kuma duk mai imani ba a jin wannan galin ma ko ta fara bai na hannuwa ta yi zama gyala ana zaune tare a zuwa ɗaya a gari ɗaya a gari ɗaya a cikin harka ɗaya wannan yajin zazu kamar zai mutu kamar mai jin yunwa da yadda ya ɗoci yunwar wannan ba da zuwa da gonakin haka ba da suka yi ta ruwa a gindin rijiya a gindin gajimare sai ku gama da ba kaf a ga muka abu da gaba da abu su suka duku har gaba da su ta da wani dora ba zama da hakan Allah ya zo kaga wannan to Allah ne ya yi mana ni'ima ya mana baiwa ta mana inuwa wurare daban-daban a kuyawa rana idan baka manta ba rana ba a saman duniya ta wuce sama ɗaya tsakanin kaurin rufi na saman duniya kafin ka kulle ta ana kai an shiga sama ta dukiya kake kin kawai saurin tafiyar ke tsara ɗari biyar amma bai kare ta ba eh ta ta gaba take a nawa da hujja ta hujja tsakanin kowace sama da sama ta je ke ka ɗari biyar saurin take ne ta je ke ka ɗari biyar ka ga ke ka dubu biyar ko yana da kwai in ka haɗa ka je ke ka dubu hudu kafin a da yi daga a sama inda rage ga shi ke kare ba amma mu da yake yaro ba dai Allah kare Allah to ni na kare yawa ni na kare dan karku wahala ka gani in har islam da kuna rana ko ko wanda ya ke da ni ne na kare ka a kananan ka eh Allah ta azumi da in ka ga laji Allah ya kare ka in ka ga rashin biya Allah ya kare ka kiro tsakanin girgije Allah ya zai gaza lala iloji da gefen Muhammad kan kuma tsare muku da rana wa za ka kuma da jibali a karana Allah shi ya yi kogo a cikin zuwa ku sai a dinga shiga a yi bukatu ana ta an yi muku a nan dan bukatu wa za ka kuma farabila Allah ya muku wasu riguna kuma da ke kuma laharra ma tsare muku zafi amma dai anan sanyi ake nufi dan dai laraba su ji damuwa da zafi ya kawo maganar zafi riga ai ba maganin zafi ba to galibi riga maganin sanyi ce wa karabe da igun ba da da kuma wuri gura ma gare muku makaman abokan gaba shine wato sulkeje annabi dawud alaihi salam a zamanin da ke fara yin rubuci a duniya daga annabi dawud abin da ya tambo a san sulke ba ba ta mallakar su ce ba amma daga nan dawo ga abin da ya zo nan yanzu har har da ana ba su ce saboda haka nan dawo da fara yin su ce aka hore masa karfi ibi shi dai ba zai ji ba a da mali ba na gwamnati ita shi ne shugaba saboda tsoron kai ya fi kayan mutane don in shugaba tsallacin daɗin da ya wuce o ba a cikin kayan jama'a a lahira zai biya zai zama alama yau kuma ga abin ba ma magana ci ba ma ya zama abin farawa gare annabi ta fara magana mai tsanani yake duk wanda Allah ya dora akan al'ummar annabi Muhammad kana ga mutane aka talaka aka ga goma su ce ba ibnu mutum nan gaba ɗan ƙauye ne a'a kaya ne na annabi Muhammad al'ummar annabi Muhammad in ga daba shi ne zai tsaya ce bai dawai ƙara da wurin Allah ko wannan lawa za ta ɗauko ka tuji al'umma annabi Muhammad da ake ƙara gaban Allah annabi ya tsaya da jama'a sai ga wannan lawan da za ta ɗauko kare Allah ya kiyaye yace in ka dauki abin da ya abincin ka kaje ka koye na guda da ka ga ba sai za ka ka auto ma wale ka jira da an za ka ka auto za ka jira da wata jira jira duka dai wata rana aiki ta wuce ya ga da balle duka ga ba kada ba lafiya ne mutane suna sai da wani abu kan wani abu dan kan Allah kare to Allah shine yayi wannan wato rigunan yaki ce ba su kare ba zalika idan haka Allah ya abuwa ya tunna ni mata zo cika ni imamun da duniya a nan duniya a laifin akan ku ya ko mutane ki karki mata ta duniya da Allah yake harka abin da kuke da bukata la'allakum tuslimuna ya kai don ku mudulinta wani dole ku kai Allah su mu yan da wala man ku zuwa baya arabu ko bujire an islamu ku mudulinta yan ma yaka ayyukan balagun mu'min ya rasulullah على جعل محمد أيدي بإسر وبيان لي وهذا آت أدوك قبل الأمر بالقتال كأدوك من الجاج يعرفون نعمة الله جبتوا سن إمر الله ثم ينجوا ولا تنسنا موت ويقول إذا الله أبو كنت عليها وأكثر من كان يو يوم أرنا نكافرين واذكرك أمرنا يا رسول الله يوم نوعي من كل أمة شهيدا ranar da mu tare kowace al'umma shaida kuwa nabiyu haki ne annabi ya yi har da haye musu shaida a gare su wa aliya da kuma shaida a kan wani rana wa ko yau mun tiyawa shi ne ranar alkiyawa kuma la yuzan da ni lalina kafa sannan ba a yi izini ba ga kafirai ili bizari wajen kawo hankali balis ga hankali wala yahun sa'ada bin kuma la ne yarda su ba ma balle a ce su duba a karba ba a da bukata Allah ya wa za ra lalina da mul azab idan ka aure ga gauda wala ya ko an ba za a fuka ta mul azab ba wala wani da ba za mu ji kiri ba to in ya an ga an ga ga ne ido ne wa za wa za an da ajira su da ka hu ya ka bare ma zuwa Allah tarayya to ga abu da dan tarayya su ne ya tsaye da ni wa gaira da wurin su kalu zai su jera bana ya ubangijin mu haula da kawo wannan sune abokan tariyar mu Allah na kullarar u min dole wanda duk da bauta ku ba bayan ka fal dole ilmul qawl ne je ku magana a wajen ku ai kalu la ku mu innakum laqadun qariya kuke yi qalakum innakum abatumuna cewa da kun mana bauta ƙarya ne to kaga tawayen lahira kenan yayi daban da tawayen duniya shi da tawayen lahira babban tawaye tawayen duniya mabiya ne wani lokaci ya boye sai Allah ne rubu in ji ni da in ba su da kuma Allah musu karfi ko haka ake yi ba to a lahira manyan ne tawaye manyan ne da ba ruwan mu da su ba mu dan ku ba mu dan da ku ba mu yi mu akan fada ko ba ruwan ku ba mu wani kaga Allah ya yi ba kanu ya na ya buru ba su mana bauta ba wani dole ya wani masala wasu na neman daidai da kayan da su da Allah sun miƙa hukuncin Allah wuya Allah ta ba mu da bukata eh wannan la'anu ya bace musu ma kanu yafta abin da kirkiran ƙarya suna dangana wa Allah min anna ali hada wa ta'alahu wa yake wa kuma kanku ne za su cece su a ranar lahira abin ya zama ƙarya Allah zai ga mu da aka farai wanda muka duka wa rabbi na na zo kan mutane an tabi da ga wannan hanyar Allah dini addinin sa inna ma za mu za mu kara musu azaban jala fawqal azab kama azab allazi da haqu wa lam tadunji bi kullu da kawo amma da wuri yake akadun za a sa musu wasu kunani an yawa kan nakal diwali kunama ce amma haƙorinta da za ta shiro kamar toga a yi koyar da yi ne a alaƙa yi da ma ta yi rufe dole saboda abin da zamana suna ɓarna gidajen nan da ake cewa ɗan wuta za mu ci na zartsumiya da za a kawo da ɗan marmasa a duniya ko da a teku ne da ba ma inda aka marmasa ba duk abincin duniya ba ma abincin duniya ba har da makiyaya ta duniya inda muke kiwon dabbobi da duk ya zama guba da in mun kiwo na dabbobin mu a daji dabbobin mu su mutu muka kai muka yi bayan su a daji suka sha ruwa sauran su mutu mu ma muka je muka fito ko muka sha kunu ko muka sha fura ko muka sha nono mu ma da duk zai mutu dugo ɗaya haka an gane cewa duk za mu mutu a can shi ne a mutu to abin da gubar da ya kai da an ɗan tugo ma ya kowane duniya duk mutane su mutu dabbobi su mutu aljanu ma su mutu wanda ya zama wannan abu kugun abu kina abincinsa ya zai wa ga irin abin da yake ji azabarsa ba za a iya karantawa sai dai Allah me yasa za a mutu haka na aka ji a bai ma kan yusuf saboda wannan da suke a duniya ki sadda himin na suna hana mutane an imani ban gaskiya mutum da imani ba ya hana wannan imani wani turda amata yawan wani zai kullum wajen shahidan wanda za mu tare da da ku wata al'umma alayhi mai ce da akan mai arzu da kawo mu ko na jiyo shi da annabi waji na ga da mu da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ala haula ce ne ce da kan wannan mutane mutanen da wannan da alaikal kitaba Allah ya annabi Muhammad mun san maka da littafi shi ne alqur'ani biyana mai bayani dalla dalla bi kulli shay'in kowane abu ya taji ilayhi nas da mutane da bukata min amrin shari'at na lawan shari'a ko da za a ji gaba daki ba a rike wani da gaya mana ga kama da za mu ji gaba dakin da ita ga wanda za mu fara hawa kan sadda da ita in mun hau ga inda za mu kalla mu ba ni nan in mun tashi ga kama da za mu fara nauyin mu ji yawa a kai in mun gama ga yadda za mu karfi in mun zo da ga kama da za mu fara fita da ita sannan da yadda za mu riga addu'ar da za mu yi abincin an kawo ki ga yadda za a ji bismillah a fara ci in za a ci ga inda ake ci kamar Allah ya faɗa kowa ya ci gaban sa tana tsakiya kowa ya rinka gudura ta gefe a rinka zuwa muku albarka a tsakiya kowa ya ce bismillah kar wanda ya kuskura ya mayar da hannu cikin ƙwarya zai ya haɗe na bakinsa in akwai yankan nama yankan nama a cikin banda goyo karka ka goyo ka cinye nama da wani bazali ba su ce da ko ya mana shi halaji a wannan gobe halaji ba bara na gobe da zai dai goyo bara na gobe yawa bara na gobe yawa su ce da haka mun da yi na ba man Allah sallallahu alaihi wasallam in da mutum abinci mutum bakwai da tsokan nama daya ka zagayo wannan ne kama ta yi a koye cikin miya ya tura ta gefen dan uwansa wai da dan uwan ya zo sa gayansa ya dauka dan uwan da ya zo sa gaya da taba gina wato ya sa ya tura tura shi gefen wannan dan uwan da wanda ma tura har ya zo kan ɗaya saboda mutum bai da shi dan uwansa bai samu ba da haka muke da mun ji daɗi da mun ji daɗi eh amma yanzu idan ka kirga mu ma ka irga mu ka sa wa kowa yankan nama biyu wani bai samu ne ba ta je da muna ta ji ka zuwa gida nan mai da mutum eh ai wannan abun akwai abun tsoro tun muna yara idan su kula idan an zo za a yi wani abu taro ma ba ma na hakan na duniya ba na musulun kamar sau ɗan karatu ko addu'a suna ko sadakan da aka yi an yi mutuwa da makamantar yara yin samu wawa eh yuhu biyar ɗaya bai samu ko ɗaya ba wani ma aiki za'a ya tafi bayan wani mu iya muna gani ba Muhammad ba to dai ya girma da son shi ya samu kan ɗan uwan ya samu abin da aka yi masa wannan karon bai samu ba shi to zai ɗau wata shi a gaba eh in wata na irin wannan abu ya sake damuwa ya za a yi shi ham matakin da ya samu ɗaya ko biyu zai sake canza matakin da zai samu uku ko hudu gaba kansa to yanzu jama'a in dai wani haka ya haɗu ta aikar da kawai zai ga ya zo wani yanzu da ranar lokacin da mutane a masallaci ta irga su ta ɗauko a jana ko ko da abin ya nufa su yi a yawa kuma sai ka dinga mara daidai ne da sai an yi wawa ka ga dai tun da abun ya ninka wasu kamar mu ɗari da masallacin an ɗauko abu kamar ɗari biyu ana abin kowa daidai ka ga rabin rabin abun za a fara ma kowa ya samu ba za ku yi haƙuri ba sai an yi wawa to me makasudin wawa me manufar wawan wai ni ne nake zo ni in samu sai dan uwa na karka samu in za ka tashi ka duba ga limal su ba sa bai wa yuzulu ala amri wa law kana bihim qasasa sun duba kawai uwan bai samu abu ko da su ba abu ba shi da waɗanda annabi ya nada da kuma wadila shi to sai dauko mutum maka daya ya ba shi dan uwa a mutanen Madina ba wanda ba a yi wa dan uwa ba duk wanda ya kawo duk lokacin aka hijira daga Makka annabi ya sa dan uwansa a Madina shi zai ma yi gadon sa har dai da ulul hal gazo wata a ulul hal babu wali babu bi billahi tukuna da wannan ayar ta sauka ne aka nuna wannan gadon sai mutum kudi ne kawai ba babu dan uwa a cikin Madina ba eh wanda manzon Allah wanda sai ya ji a wanda zai yi abubakar wanda zai yi umar ya wada ne bai gama rabo zai to kai abubakar umar ne dan uwanka alaji da har bula kowa za ku ne da kai ni dan uwanka eh haka annabi to wannan aka rarraban nan har wani bai kan cewa mutum mu shiga gidana tunda kai ba ko ne ga wani sun ɓaci iyalinka ina da mata biyu mu je ka zabi daya zan kauda ta zauna a ɗakin in dai ida a ɗaura musu aure yana raba gidan ta ɗaura rabin gidan da mata ɗaya ne wa ɗaura da mata ta zuba gani ba saboda goyayyar manzon Allah amma mu yanzu wani yaro ke kama ɗan goro ko ɗan dabino zai ɗan kiɗa da zai aure ba ni zuba shi yana kai masa wanda ya kasa ba ka ɗan goron ɗaura aure ko ɗan jima kama da fadaki ko rabin sadaki an yi zai zama ta za ta yarda ba ɗayar ba ɗayar eh zai ga ka kamar kan hali wala wai ba ma ya san wa ɗaya balle za ba wai kai ka shiga ka zaba ka zuwa ga wannan wai kai ka shiga ka zaba ya so ma ta zama ta haka ka zuwa gani kuma in yana da gona sai ya je ya ce mu je gona ta mu raba ta shi ka zaba don ni na san gonar kan da za inda kake so ban san inda kake zo ba kan da zaɓi inda na zaɓa kai a zuciyarka ka ji gona na wuce inda ya fi ƙarfi na ba na gona ta gefen da bai da ƙarfi da haka mu je a raba gona ta biyu ko kuma da arewa ke so mu ɗaga ta ko gabar da yamma ke so mu ɗaga ta mu ɗaga ta zaɓa na ba ta raba. Je kai a wani ya karɓa wani dawa ne ni ɗan kasuwa ne wace noma ban ta ba da wa ba zai gyara ta ba a cikin gona ya sa ni nan da suka ba. Eh nan da suka ba ni gyara ta. saboda soyayya da fili da wani mutum a kan kanza a yakin mutata aka ji wasu abai guda uku rauni aka zubar da su kanan an ɗan sha wahala yakin da abu sun yi gayya sun ninka musulmi ninki tamanin ninki tamanin aka ta yaki ta yaki ba a ƙarin yaki ba aka ji musu ciwo waɗannan ka zubar da su ɗayan idan wanda ya zo ya kalle shi ma bai je nemo masa ruwa ya kawo masa ya za'a ya kawo saboda yana ya ginka bakinsa ba ya fashe magana har aka gano abin da ke nufi ya san san da wani sahabi ya fadi a gefensa to ya zuwa wannan gudun mata aka wata ruwan nan a fara sai maka wancan tukun sannan a dawo kana yana da tunanin wancan ya juji ke kana duk halin da ke da a gano aka je aka fashe aka yi wajen tantan ma ya fi karfa shi ma a gano wancan na gefen da yake nufi ya fi shi kaza shi ma aka je wajen wancan ne kafin na wancan yaro to aka dawo kan wannan ne kafin na yaro aka dawo kan wannan ne kafin na yaro ba za mu shiga ba abin da ya hana da ko da ba sa duba dai wannan su samu wai sun ji zan dan uwansa ya samu kafin shi kaji har suna kokarin tafiya lahira ba a san hakan ake idan annabi yake da mu ke rayuwa kai akan abu to akan hakan zai mutu in ya mutu a kai ko a kai da azace su ba gani da ba amma mu ka mu wani shi dai ya samu amma kada wani ya samu shi dai ya samu kada wani ya samu wannan akwai matsala sosai a lahira ba mu dai rayu da haka Allah saboda ai Allah ya ji to ka gani wannan ke to abin da ake da bukata na shari'a mu an ba mu ga yadda za mu nema ga yadda za mu ci abinci ga yadda za a yi kawai ga bismillah a farko in an manta bismillah ma ga irin bismillah da za a yi in an koji ga abin da za a ga gudun da shirya nuna da lalas da gabata wa rahmatan da jin kai wa bujra da albishi diga aljanna lil mutumina da mutumina al muwajjidina wannan su kadai ta Allah Allah ya sa mu a cikin masu kaɗai ta Allah Allah ya haɗe mana Allah ya mana gafara iyayen mu kakannin mu ɗan mu ɗan ƙwan mu idan wani iyayen mu Allah ya mutu gafara albarka amin sallallahu alaihi wasallam Allah mu shi imani Allah ba mu lafiya da zaman lafiya fatiha salatu fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم